إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فابدده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na riyadu salihin yau za mu tafi a babu fadalil ju'i wa khushunatil aish babu da yake bayanin falalar zama da yunwa wa khushunatil aish da kuma kaushin rayuwa rayuwa mara daɗi za ka nuna falalarta ina fata an gane wal iqtisar alal qalili da kuma taƙaitawa ga ɗan kaɗan minal ma'akali na abinci wani mashrudi da abin ka wani malbusi da abin ɗaurawa na tufafi wa gairi hada waninta malaka kalma furushi kamar abin shimfiɗawa shine gairi haɗin wani maskuni da gurin zama wani mankuhi da abin aura ba sai ka samu mai tsada ko kuma kyakkyawa ba min hududin nafsi daga bukatun rai abinda bukata ce kawai ta rai ba bukata ce ta addini ko ta lahira ba wa tarki shahawati da kuma falalan barin sha'awai sha'awai na duniya duka za mu ji shi a cikin wannan babu insha Allah qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wa tabu'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الله أنا بعد الأبان يجي فخلف من بعدهم خلف خلف وسجن بايا خليفوتي ما سميوا bayan annabawan Allah na bari Isra'ila da suka shuɗe domin a cikin suratul Maryam ne Allah ya gaya mana cikin wasu daga cikin annabawa wa zukur fil kitab Ibrahim ko wazkur fil kitabi Musa wazkur fil kitabi Isma'il wazkur fil kitabi Idris duka a cikin wannan sura aka aka yi bayani waɗannan annabawa bayan a farko ta fara da kisar annabi Isa da Maryam da kisar annabi Zakariya ko to sai Allah yake khalqun wasu halifofi masu biyowa baya fa khalafa sai suka mai min ba'dihim bayan waɗancan annabawa da suka shuɗe su waɗannan khalqul halifofin da suka biyo baya aba usalata sun tozar ta sallah wasu daga ciki ba ka yi ta ba kwata kwata wasu daga ciki kuma suna yin ta amma suna jinkirta ta gabarin lokacin ta na asali wasu kuma suna yin ta a lokacin amma babu cikakken nutsuwa da cikakken ruku'u da sujjada duk da yana amma sunan tozarta sallah ko ba a yin da kwata-kwata ko kuma ana jinkirta ta gaban lokaci ko ba a cika rukunta da sujjada da nutsuwarta sun tozarta sallah wata ba'un shahawa da kuma sun bibi sha'awar duniya jin daɗin duniya kawai suka sa a gaba ba sallah da bautar Allah ba to Allah ke fa sauka yalqauna gayyan da sannu za su gamu da kududdufin nan na jahannama mai suna gayyi sunan wani kwari ne a cikin jahannama wanda duk sauran kududdufai da kwari na jahannama suna neman tsari daga sharrin da yake cikin gani ita kanta jahannama tana kai ƙara wajen Allah saboda gani yana cutar da ita to waɗannan masu wasa da sallah masu jinkirta sallah gaban lokacinta Allah yake da sannu za su shiga cikin wutar nan ta gayya illa man taba sai dai wanda ya tuba ya dawo ya wa amana ya yi imani wa amila salihan ya aikata kyakkyawan aiki to fa ulaika waɗannan da suka tuba suka yi imani suka kyautata aiki yadkhuluna jannata za su shiga aljanna ba gayya ba wala yuzlamuna kuma ba za a zalunce su shay'an komai ba daga cikin kyawawan ayyukan da suka aikata wannan falala ce da rahama ta Allah laifinka a yafi a zubar da shi kyawawan kuma a kawo maka cikakke wala yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su a tauye musu komai na kyawawan ayyukan su وقال تعالى الله تعالى ياتي فخرج على قومه في زينته yana babu labarin karuna wanda ya zamani da annabi Musa wata rana karuna ya fito ala qaumihi ga mutanensa banu Isra'ila fi zinati a cikin adansa ya shafa do yayi kilisa da yamma ba da safe ba ba da rana lokacin da kilisa ado yake yi kyau rana ta yi sanyi ya taɓa ado ya yi hawa ya fito a cikin mutane mutanensa dubu hudu kuma dukkan sun yi ado irin nasa duk kayan su iri ɗaya sun yi anko kuma kowa a kan abin hawa irin nasa yana tsakiya ana zagaye gari shi karuna قال الذين يريدون الحياة الدنيا waɗanda suke nufin jin daɗin rayuwar duniya daga cikin banu Isra'ila sai suka ce ya laita lana misala ma usiya qarun ina ma da za mu samu irin abin da aka ba wa qaruna na wannan dukiya da jin daɗin rayuwar duniya innahu lalle shi qaruna lazu hazzin azim wallahi ma'abocin rabo ne mai girma Allah Allah ya masa ni'ima su duniya ce a gaban su wannan fa talakawa ne yan kallo wanda suke gefen hanya karuna ya zo wucewa da jama'arsa suke cewa ya laita lana misla ma uciya karuna ina ma da mu ma za mu samu irin abu da aka ba wa karuna innahu lalle shi karuna lahu hazzin azim wallahi ma abokin rabo ne mai girma ta fi rabon ma mai girma kuma dalaban duniya ne to wa qala allazina utul ilma amma waɗanda aka ba su ilimi na addini wanda suka san at-taura suka ce wai lakum kaitanku suna yi wa waɗancan masu sha'awar duniya suna musu gargaɗi suka ce kaitanku sawabun lahi sakayyar Allah ta lada khairu shi da mafi alheri akan abin da aka ba wa karuna ladan da Allah zai ba ku in kun yi haƙurin talauci da yunwa in dai kun bi Allah to sawabun lahi ladan Allah khairu shi ne mafi alheri akan abin da aka ba wa karuna amma fa liman amana wanda ya bada gaskiya wa amila salihan ya aikata kyakkyawan aiki kaga wannan suna musu gargadi akan kasi sha'awar abin da aka ba wa karuna jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya takaitacce wanda zai kare kuma ya je ya shiga azaba madawwanya wannan yana nuna maka kada duniya ta ruɗe ka dan an ba wani jin daɗin duniya yana fantamawa yana yin abin da ya ga dama to kar ka yi sha'awa wannan ta lalace aka mata daga daɗin ya ƙare shi kenan kuma zai shiga azaba madawwamiya in dai bai Allah ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce to to mu namu anan ya sakaita wala yulqaha ba mai gamuwa da irin wannan ya yi imani ya aikata aiki mai kyau illa ne illa sabiru na sai masu haƙi ba masu gamuwa da wannan su yi haƙuri da talauci su ba da gaskiya su aikata kyakkyawan aiki illa sabiru na sai masu haƙuri sai ya kuma ko ya ne tsaya wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الكم عليكم kenan. summa sannan la tus'alunna wallahi za a tambaye ku yawma idin a wannan rana ta alkiyama an na'imu ga ni'imar da Allah ya yi ni'ima ba kowace iri duk wani jin daɗi da ka taɓa yi a rayuwar duniya Allah sai ya tambaye ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan sura ta alhekum a wani hadisi yace awwalu ma yus'alu al-'abdu min an-na'imi farkon abin da za a tambayi bawa game da ni'imomin da Allah ya yi masa a duniya Allah zai ce masa alam nusihi jismaka shin ba mu sanya lafiya a jikinka ba lafiya da Allah ya baka dan ba ni'imar da ta kai a rayuwar duniya duk abin da ka samu in ba lafiya to shirye ne duk abin da ka samu a rayuwar duniya in babu lafiya to wannan abin shirye ne sai malamin ya taɓa babu labari yake a lokacin wani sarki da aka yi a katsina usmanu na kogo akwai shi ba a yi shi a katsina lokacin da yake jinyar ajali sai an fito da shi ma fada sannan a zaune da shi a kan kujera sai ya ji wani mahauci da galan nama ya zo wucewa ta kofar fada yana kallon nama sai ya ce wa fadawa sai ya ce wallahi da za a kira wannan mai kallon nama mu yi musanya in ba shi kudurar sarautar a bani lafiyarsa wallahi zan yarda saboda shi ya san abin da yake talaka ne sallallama mahauci sarki yana sha'awar lafiyar da Allah ya bashi ashe lafiya ba karamin ni'ima ba shi yace da zai yarda a yi musanye da kuma zai yi shi zai ba shi kujerar mulki shi kuma da ba shi lafiyar taza ya ɗauki dalar namun ya dinga talla a gani inda zai samu lafiyar wannan mahaushi to amma ina ni'ima ce da Allah ya wa mahaushi kan yanzu Allah ya kunce ta a gare ka to saboda haka ne manzo Allah a wannan hadisi yake kalko abu da za a tambayi bawa a gaban Allah game da ni'imomin da Allah ya wa bawa Allah zai ce masa a lam yusahi jismaka shin ba mu sanya lafiya a jikinka ba wannan ruika min al-ma'il bari shin ba mu kosar da kai ba da ruwa mai sanyi ka ji kishirwa ka samu ruwa mai sanyi ka sha ka ji daɗi shine ni'ima ta ji da Allah zai fara tambayar bawa bana tana yanzu da har kunci ake da shi za a sha ruwa mai sanyi a ji daɗi to wannan duk ni'imomi ne da yawanci ma ba ma halarto su a tunaninmu balle tana mu gode mu kawai mun fi ganin sai Allah ya ba mu dukiya ko ya ba mu wani abu na duniya mai kauri sannan mu yi tunanin gode wa Allah lafiyar da kake cikin ta ya kamata kullum ya zama kana gode wa Allah dan ya ƙara maka lafiya tun da ya ce la in takarkum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce man kada yuridu al-ajila duk wanda ya kasance yana nufin magaggauciya ita ce duniya ita ce al'ajila wanda tana da gaggawar karewa to duk wanda aikin da yake yi na ibada babu ikhlasi yana yi ne don wani abun duniya Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ajjalna lahu za mu gaggauta masa ma nasha'u abin da muka ga dama fiha a cikin duniya ba fa ma ya sha'u ba ashe galama kai dan Allah za mu gaggauta masa ladansa amma fa ma nasha'u abin da muka ga dama ba abin da yake so ba fiha a cikin duniya shi ma kuma liman nuri daga wanda muka ga dama duk an dabaibaye abin da sharuɗa wanda ya yi aiki da riya don wani abin duniya to Allah ya ce za mu gaggauta masa ladan aikinsa a cikin duniyar amma fa ma na sha'u ba duk abin da yake so ba sai abin da Allah ya so zai bashi wanda dama an rubuta masa shi ma kuma liman nuridu ga wanda muke yi nufin bashi ثم جعلنا له جهنم سنا على هرا زام كي يوت جهنم يسلاها زشجيتا مذموما أبن ذكي مدهورا أبن كوريوا برحمة الله saboda da ma aiki sa ba da Allah ya ba a lahira ba yi da wani sakayya da za a ba shi ina fata an gane zai shiga da annaba mazmuma abun zargi madhuran abun korewa daga rahamar Allah mala yace wal ayatu ayoyi da suka yi bayani fil babi a cikin babin haƙuri da talauci da yunwa kasiratun mayawaita ne cikin alƙur'ani ma'alumatun kuma sanannu ne a wajen malamai sosan wa ana aisha radiyallahu anha aro ta daga nana aisha rigala ta tabbata a gare ta kalar ta ce ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta kujiba tace ma ta biya alu muhammadi iyalan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba su taba koshi da min kubri sha'irin da gurasa ta alkama yaumain yini biyu mutatabi aini a jere a ce yau a ce gidan annabi an ci gurasa an koshi gobe ma an ci gurasa an koshi gurasa fa ake nufi ko da miya ko ba miya ko da gaya ce a ce an ci an koshi har kwana biyu a jere ba a taɓa yin wannan ba a gidan manzo Allah hatta ku ba har aka karɓi rayuwarsa mutafaqun alayhi ka ku manzo Allah ce yayi hakuri da kuncin rayuwa ta duniya wa fi ruwayata a cikin wata ruwaya na na Aisha tace ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba su taɓa ƙoshi ba منذ قدم المدينة تند يقباتو قالوا المدينة بل سبق وجد من طعام الجر دا أبو الشين دا أتي دا الكمع ثلاثة ليال أو انجرى لأكو جباعا عزيري حتى قبيض هل أكا كالقلن شن كاكي يومين متتابعين لن كما تقال فانا ايا ثلاثة ليال جرى لأكو جباعا عزيري ba su taɓa ƙoshi ba sau uku a jere da daddare a ta kuje ba har aka karɓi rayuwar. Wani urwa an rawato daga urwa tubulin zubai ɗan yarna na Aisha ne. Jati masa yar sai da tuna a wato yar sai da tuna Aisha. Urwa tubulin zubai ya rawato an Aisha daga innarsa sai da tuna Aisha radiyallahu anha. annaha kanat taqulu cewa ita na Aisha ta kasance tana cewa wallahi na rantse da Allah yabna ukuti ya kai dan yar uwata wato dan yayata in kunna la nanzuru ila al-hilal wallahi mun kasance muna sauraron jinjirin wata summa al-hilal sannan wani jinjirin wata na biyu summa al-hilal sannan kama wani jinjirin wata na uku salasatu ahillatu wa jinjirin wata guda uku fi shahare da cikin wata biyu kwanakin wata biyu ne amma kamawar watan guda uku idan wannan watan ya zo ƙarshe ya yi ishirin da tara idan rana ta fadi aka fi jinjirin wata ai kaga an ga ɗaya amma ba za a ce yau wata ɗaya ba ko sai wannan watan ya ƙare in wani ya kama sai a ce an ga bijirin wata biyu in shi ma ya ƙare wani ya kama za a ce an ga bijirin wata uku amma tsakanin shaharai wata biyu muna fata an gane wannan lissafi yawwa muna ganin muna duba jinjirin wata sun mal hilali sannan wani jinjirin wata sun mal hilali sannan wani jinjirin wata salasatu ahillatun watanni uku fi shaharin cikin kwanakin wata biyu a cikin tsawon watanni ukun nan wa ma da fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun qattu ba taɓa hura wuta ba a cikin ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qattu da dai ka san yana matan zakara ne kuma kowace da kewayenta to a cikin wannan abiyatu din za a yi wa a ga kamawar jirgin wata uku kwana sittin amma ba inda aka hura wuta a cikin kewayen mataye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli ko to daya kulku shi urwatu ibn zubair yace sai nace ya kala ya ce innata kama kada yu'ishukum to menene ya kasance abincin ku me kuke ci ku rayu a wannan lokacin tunda ba a hura wuta ba sai hura wuta ba ake da mutuwa to menene abincin rayuwar ku a wannan lokacin قالت سيسة الأسودان بقى جنة قدامي التمر جبينه والماء دبج الوا سنة الأسودان بج الوا أتبينه عشان الوا أفنتا ko an goshi ko ba a goshi ba amma batun abin da wuta ta taba ko ta gasa ko ta dafa wannan baya samu sai dai a tidibino a sha ruwa sai ta ce illa annahu sai dai cewa shi lamarin yanda yake قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wasu makota daga cikin mutanen Madina Lansar masu wadata wa kana lahum manayihu suna da tagoyi da suke bawa manzon Allah yana tatsa yana sha nono yana shayar da iyalansa manayihu suna jam'u manihati jam'i ne na maniha dabba wacce ake ba wa mutum ya je ya sha nonanta ya dawo da dabba daga nan aka samu sunan minha minha masu zuwa karatu biyar ba sunan minha ba eh to daga nan aka samu wannan kalma manayihu jami'i na maliha fakaru waɗannan makota na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu dabbobi sun kasance yursiluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min albaniha suna aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nonunan waɗannan dabbobi fayasqina sai ya shayar da mu fayasqina ko fayasqina fayasqina sai ya shayar da mu wannan shine dan abin da ake samu jifa jifa shi ba ba kullum ba sai sanda masu dabbobin suka yi tunanin su aika wani abu na hadiya gidan manzon Allah bayan sun ci dibino da bakin ruwa sai kuma a aiko musu nono na taguwa ko na saniya su sha wannan nonon su kwanta shi ma fa ba kullum ba muttafaqun alai wa an sa'id al-maqburi arauta daga sayyiduna sa'idu al-maqburi an abi hurairah ta shigo arauta daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu annahu marra bi qaumi wata rana abu hurairah ya wuce ta wajen wasu mutane baina aidihim shatun a gabansu akwai wata akuya ko tinkiya masuliya wanda aka soye ta da fatar jikinta ka gane ai tinkiya ko akuya ake sawa a ruwan zafi a fige gashi kamar da ake figar kaza sannan kuma sai a yanka ta gunduwa gunduwa ko kuma hakan a bankare ta a soye ta ko a gasa akuya ko tinkiyar da aka soya ta da fatar jikin ta bayan an gusar da gashi ita ce shatul masuliya to ya zo wucewa sai talar da irin wannan akuyar a soye da fatar jikin ta a gaban su suna yanka da na da wuka suna ci fada'ahu sai suka kira shi suka ce bismillah tafaddal ka zo ka ci fa aba abu hurairah sai yake anya akula ya ci wannan akuya da aka soye ta da fatarsa وقال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتا daga duniyan nan ولم يتبع من خبز الشعير بتبع قوشي بدا غراسر الكم can ba tana maganan ba taba koshi kwana biyu a jere ko kwana uku ba to wataƙila su da in sun samu suke ci har su koshi a rana ɗaya gobe da jini kuma ba a samu ba shi ko an samu ma shi ne taba koshi da gurasa ta alkama لا ما العدد هنا كسر كتير خليه كشي ثلثا للدعامي وثلثا للشراب وثلثا للنفس وهكا تا ابو سيما قال الله يكي كشي ɗaya bisa uku na cikinsa zai barwa abinci kashi ɗaya bisa uku ya barwa ruwan sha kashi uku ya barwa numfashi da zai numfasa cikin kwanciyar hankali to kaga ba can a ƙunshi ko labin ƙunshin ma ba a yi sulusi ake yi a sha ruwa sulusi a barwa numfashi sulusi shi bai taba koshi ba da gurasa da aka yi da alkama kuma gurasa ita ce karshen abinci dai a zamanin wanda za a dafa ko a gasa ko a yi wane in dai ba nama ba to bai taba koshi da ita ba in ji abu huraira kai ni ne na zo su za ku kira ni ku ce in zauna da ci soyayyar akuya sai ya ki bai amsa wannan gayyata ba saboda ya tuna rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari wannan hadisi imamu bukhari ne ya rawaice masuliya din nan wancan kalma da yake baina aidihim shatun masuliya masuliyatun din nan bi fatihil mim ana rubuta ta ko kalma da da fatahar min jayi ai mashwiya a bar koyawa wanda aka koye ta da fatar jikinta wa an anas radiyallahu anhu qala aroto daga anas ibn malik ya zalata tabbata a gare shi ya ce lam ya'kul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba cin abinci ba ala tiwani akan jani tebur ko akan teburin cin abinci a ƙasa yake zauna ya ci abinci ina ina fata an gane saboda shi teburin cin abinci asali waɗanda suka fara yinsa ba'adul mutakabbiri na shashin salakuna masu girman kai والمترجحين da masu alfahari su ne suke cin abinci a kansa itirazan min khafi ru'usihim wai domin kansu sun koyar da kansu a ce sun yi tawabu sun kaskantar da kansu dan zan ta abinci sai na sun koya ka san in a zaune ne ko da tokali dole sai ka dan lankwafa ballantana inda hannu ne dole sai ka tunkuya su kuma a gawai suna dukawa su wannan abu kunya ne a wajen su sai suka sa aka musu teburi daidai kirjin su in ka zo ka zauna kawai shi kam haka za ka dinga ci ba tare da ka tunkuya ba to dama tabi'a ce ta masu girman kai mutumin da shi ya fi ƙarfin ya zauna a zaune ya ci abinci sai ya hau tebur ko sai ya hau wani abu mai tudu to ana tsammani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin abinci akan dani tebur ba hatta mata har ya bar duniya wa ma akala kubzan bai taɓa cin gurasa ba muraqqaqan wanda aka aka sulfa alkama aka nika aka tankade wato ta zama muraqqaqan wanda ba ta da kauri daga raƙiƙu saboda ne garin ya yi laushi da yawa an cire tsusa an cire tsaki sannan aka kwaɓa aka zo aka ɗana gurasan bai taɓa cin irin wannan ba kaga fulawa da ya kancan kulbe da karkaɗe ne to bai taɓa cin gurasa alkama ba ballantana eh hatta mata ai za ka ji yadda suke yi a lokacin har manzo Allah ya bar duniya bai taɓa cin gurasar da aka tankaɗe aka cire tsaki sannan aka kwaba aka tsana ba rawahu bukhari wa fi riwayati lahu a cikin wata riwaya ta imamu bukhari yace wala ara shatan samidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa ganin wata akuya samidan da aka soye ta da fatar jikinta ba bi ainihi da idanuwa ta da dai wanda muka faɗe ta a baya bai taba gani ba ma ballata na ishi ba sai ka gani ba sannan ka ci bayan sa ne aka fare wato aka fare yin wannan amma shi a rayuwarsa bai taba ganin wata akuya ko cinkiya ko wata dabba da aka soya ta da fatarsa ba bayan an cire gashi wa an nu'man ibn bashir an rawaito daga sayyidina nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala ya ce رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ناجع النجم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل بايا سام لا لا تتن جبينو بما جبينو ميتو با الدقل ميتا يزن كاشي كالنجا ما يمضأ به بطنه wanda zai cika cikin sa da shi a ce ga dibino dibinon ma bare kyau mai zauri wanda ya motsi a ce ya same su wadatacce wanda har zai ce cika cikin sa yace bai taɓa samu inji ibn Umar ibn Bashir na ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun lalataccen dibino wanda har zai cika cikin sa da shi rawahu muslim imam abu muslim ya rawaito wannan hadisi lafazin addaqalu tamrun dibino ne radi'un mummuna wanda tun yana danye bai kala nuna ba ya motsi kuma ya bushe haka bai nuna ba in ka sa a baki ko da ya fara zaki dai zaka ji bauri bauri wani lokaci baurin ma ya fi zakin yawa to ko irin wannan bai taba samu ya cika cikin sa da shi ba ballantana dubino mai daɗi ko kyakkyawa wa an sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu qala ya ce an rawaita daga sayyidina sa'ad ibn sa'ad kan sa'ad bin sa'idi da Allah ka tabbata a gare shi ya ce ma ara rasulullahi rasula ko rasulu to ma ra'a ba ba araba shikenan ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annaqiya annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin tankadaddan gari ba shine annaqiya daga annaqau tsanci wanda aka cire dusa aka cire tsaki ya zama gari ne zalla a tankade bai taba ganin sa ba min hina ibta'athahu Allah ta'ala tun lokacin da Allah ya aiko shi hatta qabadahu Allah ta'ala har Allah ya karbi shi dama an tabbai na na Aisha ko ko tana cewa farkon bid'ar da musulmi suka fare da bayan manzon Allah shine sulfe da tankade in kana gudun bid'a to ga farkon bid'a in za ka fito ba sai an sulfa ba kawai haka za a je a barzo shi a zo a bushe sannan sai a tuka maka shi in kai sulfe ka yi bid'a in kai talkaɗe ka yi bid'a wannan duka annabi bai san su gashi ana gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ganin kankaɗaɗɗen gari ba tun lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi da manzanci hatta qabadahu Allah ta'ala har Allah ya karbe shi fakira lahu sai aka ce wa shi sa'al ibn sa'id bin sa'idi hal kana lakum fi ajri rasulullah sallama malakin shin kuna da injin sulfai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin annukala din dusa malakin abin da ake sulfi ake cire dusa a ga mu a yanzu shine injin sulfi ko ko a wancan lokacin a ce turmi da ake yin sulfi inda inji daga baya zo amma malaki da ita mu mafulu ne abin da ake yin sulfe da shi ko ma wanne iri ne kaga inda sulfe ma zai shigo ciki to wai shi ne yake tambaya wani tabi yake tambaye shi sahabu cewa wai a zamanin bazala sallama kuna da abin yin sulfe kala yace ma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama mulkulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ganin alkamar da aka sulfa ba min hini min hina ibda asahu Allah ta'ala tun lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi bai taɓa ganin alkama ko wani tsabar da aka sulfa ba hatta qabadahu Allah ta'ala har Allah ta'ala ya karbe shi fakil lahu sai ta ji ai suka tale suka ce wa sa'ad ibn sa'd aka ce masa kai ba kuntum ta'kuluna sha'ira to ta yaya kuke cin alkama gaira manqudin ba tare da an sulfa ba suna ga ya za a ce tsaba ba tare da sulke ba kaga a lokacin har ya zama ƙauyen tiba kenan a zamanin tabi'ai za ya fata manzon Allah ga shi tabi'ai suna tambayar sahabi wai ta yaya kuke cin alkama ba tare da an sulfa ba kala sai sa'ad ibn sa'ad yace kunna ladahaluhu mun kasance muna nika shi a dutse ai mun san dutsen nika yanzu kai shekara hamsin zuwa sama sun san dutsen nika na gargajiya kafin a samu inji to muna nike shi ne a dutsen nika wannan fuku sai mu bushe shi tsabar za a zuba ba sulke ba komai a nika kuma ka san nikan dutse ba zai kai laucin nikan inji ba ba wato haka za mu ɓarza shi a dutsen nika sannan wannan fuku sai mu bushe shi da abun busa fa ya iru ma ƙara abin da ya tashi ya tashi wa ma baqiya abin da ya saura sarrai lahu sai mu kwaba shi to ka je yadda ake cin abinci a zamanin manzon Allah tsabar ake zuwa ba su da ba komai a farza ta a niƙa da dutse in aka gama niƙawa sai a kawo mabushi a yi busa abin da ya tashi in dusa ce in tsaki ne to ya tashi abin da ya zauna in gari ne in dusa ne in tsaki ne shi ma ya zauna to kaga ba zai taɓa yin laushi ba duk yanda za a yi wannan ko tuwo aka yi ko gurasa aka yi ba za ta yi laushi ba shi yasa aka ce maka manzo Allah shi bai taɓa ganin niƙaƙƙen gari ba wanda aka cire dusa aka cire tsaki saboda ga yanda suke so a zamanin manzo Allah za a niƙa shi ne da dusarsa a ɓarza shi sannan sai a bushe fa ya tsiru ma ƙara abin da ya tashi ya tashi wa ma baki abin da ya saura sarrai na ko mu kwaɓa shi mu ɗana gurasar mu bishi rawahu bukhari imamu bukhari ya rawaice shi qauluhu da yace annaqiya cewa manzo Allah bai saba ganin annaqiya ba liƙaƙƙen gari huwa wannan suna ana rubuta ne bi fatihin nuni da fata annun guda annaqiya وكثر القاعدة كثر القول روا النجية وتشديد جاي تشدر يا أرنا ما يفتح النجية وهو الكبد شين قراصة الهو الهوارة وند أكا تنك أيدي أكا كل الحكي وهو الدرمك تسونا زنجين أكي مثلا الدرمك الكمد أكا تلفا أكا بوشي ko ai aka yi tafiya sai an bushe dusar sannan kuma a zo a niƙa shi ma a tankaɗe a cire tsaki shine alhuwara shine kuma addarma qawlu fadin sa hadisin yake sarrainahu muna kwaba shi ai huwa wannan suna ana rubuta shi bisa'in da sha musallasa mai aya uku summa ra'in mushaddada sannan ra mai shadda sarrainahu summa ya'in sannan ya musallatin mai ƴaƴa biyu min ta haka kuma ‘ya'ya biyun daga ƙarƙashi, sarrainahu, sun manuni sannan nun guda, ai abin da ake nufi balalnahu za mu dansasa shi wa ajannahu kuma mu kwaba shi al'ajin kulli da aka kwaba da ruwa ba to ajannahu za mu kwaba shi ya zama kulli da za a tsana waina ko gurasa ba tare da an cire masa dusa ko tsaki ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kharaja rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gidansa za ta yoni a wani yini aw lailatin ko kuma a wani dare shakku min rawi ko dai abu hurairah da ya bada labari cewa za ta yoni ko cewa za ta lailati wanda ya rauta hadisin daga abu hurairah shine yayi shakku abu huraira yini ya ambata ko kuma dare to ala ayi halin dai amma daren zai fi dacewa tunda an fi jin yunwa mai tsanani da gargari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a wani yini ko a wani dare fa idan huwa bi Abi Bakr wa Umar kawai sai ya gamu da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ma idan Allah ta tabbata a gare su فقال sai manzo Allah yake ma akrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a me ya fito da ku daga gidajen ku a wannan lokacin kaga ya fito da dare ne tsakiyar dare ta jin dare ko karfe daya ya gansu kowa ya fito gida ya dungun dungu yace me ya fito da ku daga gidajen ku a wannan lokacin kala suka ce aljubu ya rasulullah yunwa ya ma'aikin Allah yunwa sai ta hana su bacci ba abincin da za a ci ƙala sai manzo Allah yake musu wa ana wallazi nafsi bi yadihi ni ma da kuka ganni na rantse da ubangijin da raina yake hannun ikonsa la akhraja lil ladzi akhrajakuma wallahi abin da ya fito da ku shi ya fito da ni ni ma yunwa ta fito da ni la ka ta nutsuwa sai ce kuma to ku tashi faƙama sai suka tashi su su biyu sai dai na abubakar da sayi na umar sai sai suka miƙe ma'ahu tare da manzon Allah fa ata rajulan min al ansari sai manzon Allah ya je wajen wani mutum daga cikin mutanen Madina mai dukiya yana tafa suna fiye da shi a baya fa idan huwa laysa fi baiti da suka zo sai suka yi sa'a ba na ce suka yi sa'a ba sai suka yi sa'a mutumin baya gida فلما رأته المرأة يعيد ما ترمي جدا فهم قوتي واتجاني من ذا الله لي صلى الله عليه وسلم قال تكي مرحبا وأهلا إنا مرحبا من ذا الله وأهلا كما أهلا وسهلا أسلي لك تيدا أتي جاء وباقو إن يذو باقو معنسا وجدت مرحبا ووجدت أهلا in ma sahala din ne wa wajatta sahala ahlan wa sahala sai aka shafe fi'ilin wai ka kwantar da hankalinka wajatta marhaban ka samu guri mai yalwa da za ka wata ya ba tare da kunci ba wa ahlan kuma ka samu ɗan uwanka ka sami iyalinka ka zauna ka nufi kamar a gidanka kake in ma an ce wa sahalan ne ai wajatta sahalan ka samu sauki wahalar da ta koro ka ta gajiyar tafiya da yunwa da kishirwa to yanzu tun da ka zo wajen mu ka samu sauki shine ma'anar ahlan wa sahlan wa marhaban din al asali marhab ai daga rihab ne guri mai fadi mai yalwa ba ba ana cewa harabar masallaci rihaba ba rihabu ko gurin da yake mai yalwa mai fadi shine aka ce marhaban wa ahlan ma'anarsa wajatta marhaban wa wajatta ahlan ka samu guri mai yalwa inda za ka zauna ka sakata ka wata kuma ka samu kamar ka zo da iyalanka ne faqala laha rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata aina kulanu ina wani sai kira sunan mai gidan nasu qala tace zahaba yasta'jibu lana alma'a ya tafi ne ya nemo mana ruwa mai daɗi saboda su ba su wadata ne ruwan ma sai an samu mai daɗi ya tafi ai mun san ma al-ma'ul azb ruwa mai daɗi haza azbun furaku sa'ibu sharaku wa haza dulhul ujaj to ya tafi ya daɗaɗa mana ruwan sha suna cikin haka idza al-ansari sai ga wannan balansare mai gidan ya zo fa nazara ila rasulullah sallama sai yayi duba zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahibaihi da abokanansa guda biyu shine Abubakar da Sayyidina Umar ثم قال فنجد الحمد لله yana murna yau ga manzo Allah da manyan sahabbansa a gidansa yace alhamdulillah na gode wa Allah ma ahadun al-yawma akrama abyafan minni yau din nan kakab a garin Madina ba wani mutum da ya fi ni baki masu girma ba irin ka ba in ka ga bako sai ka turkume fuska ya zo ya cinye ma tuwo ya zo ya rage maka arzikin gidanka a sunan faru dama eh dabi'a su ce har ma Allah ya yabe wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zaɓin wani da abin bukata akan kansu ko da su ma suna da bukata sai su hakura su danne ta su bukatar su ba wa wani domin shi ya amfana wannan dama ɗabi'a su ce Allah ya yabe su so sai yake murna yake yau garin Madina ma ahadun ba wani mutum al-yawma a yau a karama abiyaban mafi girman baki wanda ya yi baki masu girma minni fiye da ni fan dalaka sai sai kawai sai sai ya tafi kafin ya zauna fa yana ganin manzo Allah da ya wannan kalmomin sai ya wuce cikin gida faja'ahum bi izqin sai ya zo musu da wani reshe na dibino wannan jan abin dibino da yake ya'ya kusa a jiki shine al-izqu fihi busurun a cikin sa akwai dibinon da ya nuna har ya fara bushewa amma bai bushe ba wa tabrun da kuma dibinon da ya bushe wa rudabun da kuma danyen dibino wanda ya nuna bai bushe ba duk suna ne na nau'in dibino duka a jikin wannan da yake watakila ya kwambi da yankowa wani har ya fara bushewa shine busur tamru ko dama mun sani busasshen gudu ne a tamru a ruɗa ko dama daga raɗagun ne sanye wanda bai bushe ba a jikin wannan reshi na izku din faƙala sai shi wannan mai gida ce kudu kuti wannan ko mu taɓa ne kafin a je a shiryo musu abincin na alfarma su fara cin wannan dibina wa kazal mujiyata sai ya ɗauki wuƙa sai manzo Allah ya gane cewa zai je ya yanka dabba ne tinkiya ko rago zai bayyana musu yanka kawai sai ya dauki wuka ita ta almudiya fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa iyyaka wal hazuba ina maka kashe ni har ka yanka wacce ake katsan nonon ka duba tausayin manzo Allah duk wacce take shayi wato take da nono kaga tana shayarwa kada ya yanka wanda take alhalu daga alhaliku ai madara ne milik shi ya ce wa halib ko haka ce kuma halaba ya tatsa ya halibu yana tatsa to alhaluba dabbar da ake tatsa wata take da nono tana shayarwa yace to ba ka dauki wuka ba kaje ka je ka yanka wacce take da nono tana shayarwa saboda tausayi na manzo Allah fa zahaba lahu fa zabaha lahu sai dai yayi musu yanka yaje ya kama dabba mai kyau ya yanka fa aka bi mina shafi ita ko matar dama tana nan ta jiya aka kawo ta sarrafa wannan dabba fa aka bi mina shafi suka ci naman wannan dabba wani zalika jibiki suka ci wannan lese na dibino mai ƴaƴa a jiki wa sharibu suka sha ruwan sha da abun daɗi na asir na ƴaƴan itatuwa da aka matse ruwan aka shayar da su falamma an shabi'u yayin da suka koshi warawu suka koshi da abin jiki ne shari'a wa rawu suka koshi da abin sha shine rawiya ka gane ai koshi na ci shine ashibau koshi na sha shine arrayu to suka ci naman nan da dibinan nan shaɗu suka koshi suka sha abin shan nan da jus din da ya tatso musu na 'ya'yan tatuwa wa rawu shi ma suka koshi qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa da Abu Bakar wa Umar ga sayyidina Abubakar da sayyidina Umar abokan tafiya ta sa radiyallahu anhuma yace wallazi nafsi bi yadihi la rantse da ran da na rantse da ubangijin da rai na yake hannun ikon la tus'alunna an hadha an-na'im wallahi sai an tabe ku ga wannan ni'ima da kuka ji dadi yau yawmal qiyamah ta rata al-qiyamah shi manzo Allah baya mantawa dole ku gode wa Allah da ya arzuta ku kuma wannan hadisi yana nuna maka halacci ko da gidanka ba abinci matanka da yanka suna cikin yunwa aka gayyace ka wajen wajima ko wajen wani uzuri aka ka abinci ka cika koshi ba lalle ne wai dan ka bar gida ba abinci kai kuma ka zauna da yunwa ba abinda ba a so dai ka dauka aljihunka ka je ka tune dadi su ka bar su da yunwa amma in na wani ne ya gayyace ka ko kuma ka ji yunwa ka sulale ka je gidan wani ka ci ka koshi ka dawo gida kana gyatsa su kuma suna jin yunwa baka yi laifi ba tunda ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yau haka ya faru da su yunwa ta fito da su ka san ko gidan ma ba za a rasa mai jin yunwa ba kuma da suka je su kadai suka ce suka koshi da yake ba nasu bane ba su akai kuma ba su ɗebo guziri sun ce to dole tun da mun bar iyali a gida suna jin yunwa su ma sai mun kawo musu sun ci ba amma in ya zama mallakar ka ne ba wani ne ya baka ba to da halatta ka ci su ka basu da yunwa ba to mazala sallama ya ce sai da abubakar da umar wallahi sai an tambaye ku akan wannan ni'ima da jin daɗin da kuka yi a yau kun ci dibino kun ci nama kun sha duk kun sha ruwa mai daɗi kai wannan ni'ima ta yawa wallahi sai an tambaye ku yawmal qiyamah ala tashin alqiyama akhrajakum min buyutikum al-ju'u kar ku manta yunwa ce ta fito da ku fa daga gidajen ku thumma lam tarji'u sannan ba ku koma gidajen ku ba hatta asabakum hadha an-na'im har sai da wannan ni'ima ta same ku bi ma'ana har sai da kuka samu wannan ni'ima amma sai juya lafazin hatta har dai hadha an-na'im wannan ni'ima asabakum ya same ku su suka same shi ko shi ya same shi to dole ka faɗa daidai ne har kuka samu wannan ni'ima amma zahirin lafazi ya nuna hatta asaba kuma hazan na'imu har wannan ni'ima ta same kaga anan bai nuna cewa sun ɗauki wani abu sun kai gida ba qauluhu ko qauluha faɗin matar wannan balantari da tace yasta'zibu alma'a ay yadlubu alma'a alazba yana ya tafi ya nemo ruwa mai daɗi ba ba da zalci ba akwai azubun furatun akwai milhun ujazi wanda yake mai zalci to ya tafi ya nemo ruwa mai daɗi shine ma'ana ya ta'zibul ma'a wal ibku din nan bi kasr al ayn ana rubuta shi da kisan allikafa zan ce ko an baki to eh allikafa su ka san duka sunan ɗaya ne da an baki ko ma baya da allikafa ko ma baya da an baki da alkafa duka ainu ne ana rubuta shi da kisran ainun wa iskani zali da daure zal al mu'jama wanda ake masa dugo izqu wa huwa shine al kibasatu shine suka ce masa kibasa nono na dibino wa hiya al gusul shine reshe dai reshen dibino ne ruwan wala wannan da yake yaya a jikinsa wal mudiya din nan da yake a kazan mudiyat a kazan mudiyata to mudiyatu bi dammil mimi shi ma ana rubuta shi ko karin rashi da ruku almunjayi mudiya wa kasriya da kisra midiya duka sunansa ne hiya sikinu ita ce wuka amma yar kalama irin ta mahauta da suke bida da ita ne idan idan idan aka ce mudiya ko midiya yar gajeriyar wuka wal halubu din nan zatul laban ma'abociyar nono dabba wata take da yawan nono ita ce al halub da manzo Allah ya ce masa iyyaka wal haluba ina maka kashe ne karka yanka mai nono wasu'alu an hadha na'imi Imam Nawawi yace tambayar da manzo Allah yake nufi za a yi wa sayyidina Abubakar Umar akan wannan jin daɗi da suka yi su'alu ta'adadin ni'am tambaya ce ta kididdije ni'imomin da Allah ya musu ka gane ai la su'alu tawdikin ba tambaya ce ta zargi ba wa ta'azibin ba tambaya ta azartarwa ba tunda dai su muminai ne kuma abin da Allah ya halatta suka ci kuma halal suka ci ba kwata suka yi ba ba kata suka yi ba to kaga babu alamar saban Allah a ciki sun ta halal ne amma Allah zai tambaye su akan ni'imomin da ya musu kun tuna ran kaza na ba ku kaza da kaza na jin daɗi ana kirga musu ni'imomin da Allah ya yi musu ne ba wai tambaya sai ta zargi ko ta azabtarwa ba والله أعلم ألا شين مثلا وهذا الأنصاري wannan balan sare wanda ya yanka musu wannan dabba ya ba su dibino suka koshi allazi atahu wanda suka je wajensa huwa shine abu da haisam imamu nawawi ya fitar da sunan duk da ruwaya sai mubhama da talfa sunan sahabu kawai an ce sai suka je gidan wani balan sare to imamu nawawi ya kwakwalo mana wane ne wannan balan sare shine abu da haisam ibnu kayhan asalin sunan gaba abul haisan ibn kayhan kaza ja mubayyinan mubayyanan haka yazo da wannan sunan a bayyane fi riwayat turmuzi a cikin riwayat imam turmuzi domin wancan riwaya ta ta imam muslim ita ce ta zo mu ba ma aka koya sunan sahabi wannan ko a ruwaya turmizi ya zo da cikakken sunansa abul haisan ibn kaihan wa gairihi ko da wani turmizi sun sun ambaci sunan wannan balansari wa an khalid ibn umar al-adawi an roto daga khalid dan umar al-adawi bani adawi kala yake khadabana utbat ibn garwan utuba dan garwana ya mana kutuba wa kana amira alal basrati shi utuba ibn garwan ya kasance sarki ne amir ne alal basra a garin basra ta kasar iraki fa hamidallah shi hudubarsa ya gode wa allah wa asna alaihi yayi yabo da kirari ga allah sun qala fa nace amma badu bayan haka fa inna dunya haqiqa ita duniya qad azalat tayi sanarwa bi turmin da yankewa wa wallat ta juya da baya ko haza'an tana komawa inda ta fito ta yi sanarwa cewa fa za ta yanke yanzu za ta ƙare ai mun san askari askari mu bakar mai yankewa to surmi din yankewa kuma ta juya da baya wala ya buƙa min ha ba abin da ya rage na duniya ta ƙare illa subabatun sai ɗan ragowar ruwan da ake zubarwa ka subabatul ina'i kamar lagowar ruwa da ya saura a ƙarƙashin ƙwarya ina fata an gane kamar ka ajiye ruwa a cikin ƙwarya ya yi kwana da kwanaki dole kula da wani ɗan datti zai shiga ruwan a ƙarshe ai yana kwantawa dattin da kula da ƙasar da ta shiga ko in an zo amfani da ruwa ai za a ɗan tace ruwa mai kyau na sama wanda ya rage mai jijjiga da dace a ƙasa ai zubar da shi ake to shi ne nan yake cewa ba abin da ya rage na duniya illa su ba bakan sai ragowar ruwa wato sai da gwalwa da ragowa ka su ba bakan ina yi kamar da gwalan da ya rage a ƙarƙashin ƙwarya ya ta sabu ha sahibuwa da ma'abocin ƙwarya da yake zubar da shi in ya gama ɗebe ruwa mai kyan to haka duniya take yanzu ba abin da wanda ba a wancan zamanin balagana kuma a yanzu wa innakum cewa ku mutanen duniya ku sani mun taquluna masu shuruwa ne min hada ga duniya ila darin zuwa wani gida la zawala laha wanda babu kushewa gare za ku je wani gida shine lahira wanda ko aljanna ne ko wutan ne madawwami ne babu kushewa a wannan gidan kan taqilu bi khair to ku yi kokari ku ciratu da alheri ku ciratu daga duniya zuwa lahira kuna tare da alheri ما بحضرتكم كو فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ku yi kokari ku kaula daga wannan duniya da alherin abin da yake gaban ku dan rayuwar da ta rage muku to ku yi kokari ku aikata alheri da za ku cilatu da cikin alheri zuwa lahira fa inna domin shi lamarin da yake qad zikira lana haqiqa magabata sun ambata mana annal hajara akwai wani dutse yulqa da aka jefa ta fi shatir jahannama cikin gabar wutar jahannama fa yahwi yana karaya fi ha cikin jahannama sab'ina aman tsawon shekara saba'in la yudriku laha qa'alam baya da kan zulfin kalkashin wutar jahannama dutse duk girman da aka jefa shi a cikin wutar jahannama to zai shekara saba'in da ya taɓa kalkashin ƙasar wutar jahannama kafa ai tana da zurfi kuma ka duba nauyin dutse da gudun da zai yi a cikin rami in an jefa shi in ka jefa dutse a rijiya nan da nan za ka ji ya faɗa cikin ta fiye da in guga ka jefa ko wani kala ko wani itace mara nauyi ai ba zai faɗa da wani ba kamar yadda dutse yake faɗawa to haka duk girman dutse za ka jefa shi a cikin wutar jahannama to ba zai canza karkashin ƙasar wutar jahannama ba sai ya shekara saba'in yana tsaraya wallahi yace na rage da Allah latumla anna jahannaman nan sai fa an cika ta inda Allah yayi alƙawari la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'ina amma aljanna Allah da sai bai cika ta ba a cikin alqur'ani amma dai akwai hadisin da yake wani kullun minkuma mil'uha ko akwai hadisi da manzo Allah ya faɗi wannan lokacin da aka halittu wuta da aljanna suna jayayya aljanna take ta wuta daraja wuta take ta aljanna daraja kowace tana ta hujjata hajjatin nar wal janna ba to a wannan hadisin ai maza Allah ya ce Allah ya gaya musu cewa wa li kullin minkum mil'uha kowace daga cikin ku Allah zai ba ku abin da zai cika ta amma a nassar alqur'ani dai wuta aka ce ita ce sai ta cika la'amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'ina har ma an gama zuba mutane za a dawo zuwa su ana zubawa tana lashewa har ma a ce halin talati shin kin cika kuwa fa taqulu hal min mazid sai akwai akwai ali an gama zuba mata fa duk wanda ta cancanta an dago duwatsun duniya duk an zuba ana zubawa tana lashewa har a ce mata shin wai shirka kuwa ita ma tana tambaya hal min masjidin akwai ƙari ne ta ga wannan abun tsoro ne ba za ta cika ba ba za ta koshi ba sai Allah ya sa duga digin ikonsa ya taka ta ta ce ak ak ta zo iya wuya sannan sai ta hakura Allah ka kiyaye mu to shi ne yake cewa wallahi da tumla Allah na rantse da Allah jahannama fa sai fa an cika ta a fa ajibtum yanzu kuna mamaki dan an ce sai an cika jahannama wala qad shira lana haqiqa an gaya mana magabata sun gaya mana anna ma bainal misra'aini abin da yake tsakanin firam din kofar aljanna guda biyu ko ba firam ake cewa ba katakon da ake kafawa ake sa tsaure a jiki eh ne sunansa da hausa misra'ul babi shine itace ko kuma katako da ake sawa sannan a zo a sa kyaure a jiki da za a dinga kulle kofa to yace abin da yake tsakanin firem din wannan katakon guda biyu min masari jannati na firem din kofar aljanna masiratu arba'ina aman ya kai tafiyar nisan shekara arba'in daga wannan kofar koko daga cikin wannan katakon da aka sa kyauran zuwa wancan katakon da aka sa kyauran yana nufin fadin kofar aljanna ya kai nisan tafiyar shekara arba'in wala ya'tiyanna alaiha qaumun wallahi wasu mutane za su zo wa aljanna wa huwa wannan kofar duk da fadin ta tafiyar shekara arba'in kazibun za ka je yana ƙara min zihabi saboda cunkoson masu shiga aljanna saboda an ayyuka kofar yawa za ka ga har ka za ku yana ƙiƙau ƙiƙau saboda matsatsar mutane Allah za da mu a ciki wala qadara aytuni wallahi na gani inji shi ne kuduba sabi a sab'ati ni ne na bakwai din mutum bakwai ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malana da abu ba mu da wani abinci illa waraqu shajar sai ganyen bishiya kamar tafasa wanda ake dafawa a shi ko yadiya da sauran da ganye da ake yagowa a shi hatta qari har asdaquna har sai da kashe karbakin mu qari har sai kuraje ko tai rauni ai an kashe ba nan gefen baki ta nan shi ne shiduku yamme ku a shidaku kada ta yi rauni saboda cin ganye a dai ba da wasu ake ci ba kenan danye ne ake yagowa ake ci a bishi da ruwa qarhat daga alqawu in yanfakum qawhun faqad masal qawma qawhun mithluhu to qarhat ya zama fi'li madi sai da fatar bakin mu ta yi rauni fantaqatu burdatan sai na ɗauki wani mayafi fashaqaqtuha sai na tsaga ta gida biyu bai ni wa bai sa'ad ibn malik tsakani na da sa'ad dan malik lalba mana mayafin guda biyu fattazartu bilisiya sai na farjallatu da rabinta dama mun karanta al-burda wanda yake da yalwa zaka yafo tun daga kafada har zuwa kasa to tun da yanzu an raba shi biyu kaga ba zai yi a yafa a sama ba dan kasa zai yi tsirara shi sa'ad ibn malik a lokacin bai da mayafin ba naka ya gudu sai na dauki mayafina na raba mana biyu na ba shi rabi na daura rabi katta garsu bilisiya sai na daura farjan leda rabi yanzu sai dai a daura daga cibiya ko zuwa kasa da gwiwa ma wata da sa'ad bilisiya shi ma sa'ad ibn malik shi ma ya farjallantu da rabin nata amma asbah al-yawma minna ahadu ba wani mutum daga cikin mu da ya wayi gari a yau yanzu da nake bada labarin nan illa asbah sai da ya wayi gari amira sarki ne ala misir ga wani birni min al'amsari na biranen misira wato daga na biranen musulunci su wannan sadu sabatin din ya kiyaye wanda suke cin ganye tare da mazala har bakin su yi kuraje suka yi haƙuri su su bakwai tare da mazala shi ne na takwas to dukkan su guda bakwai din yace a yau ni ne amir a basra to sauran mutum shidan ma da muka yi wannan tare da su da manzan Allah mani fa ma asbaha al-yawma minna ahadun ba wani mutum ɗaya daga cikin mu bakwai din nan da ya wayi gari a yau illa fa sai asbaha a yau din nan ya wayi gari ne amiran yana sarki ala misrin a wani birni min al-amfari daga biranen musulunci wani yana sham wani yana misra wani yana yaman wani yana bahrain wani yana kufa shi da yana basira yadda aka bada labari wa inni a'udhu billahi amma ni fa ina neman tsari a wajen Allah an akuna fi nafsi azima zaman so mai ji girma a cikin raina wato abin da yake nufi yanda nake gani na azabunin manzon Allah nan ni ba kowa bane ni ba komai bane ban mallaki komai ba a yau ma a matsayina na amir ni haka nake ganin sai kuma ina neman tsari a wajen Allah akan na kasance aziman mai girma ko mai jin girma fi nafsi a cikin raina wa inda Allah sajira ina neman tsari wajen Allah kuma na kasance sajiran karami wanda bai da wata daraja inda Allah a wajen Allah kaga wannan tawazu ne ya nuna maka duk da matsayin da aka baki yana na tare da tsoron Allahnsa da nutsuwarsa da rayuwarsa irin wacce ya rayu tare da manzon Allah mulki da yasa ya canja ya shiga sharholiyar duniya ba kuma dama haka ake so za a ba mutum mulki a nemi mai tsoron Allah wanda jujjuyin da aka yi kowa rata da aka samu ba zai shagaltu da wannan duniyar ba ya juya ya zama mutumin banza rawahu muslimun qawluhu aka ce lokacin ya ce qawluhu fadin sa a cikin wannan hadisi da yake azanat ta sanar huwa bi maddil hamza ana rubuta shi ne da maddan nan ta alhamza ba azanat ba azanat ai a'alamat ta yi sanarwa wata sanarwa daga al'azami wa azami min Allah wa rasuli ila an-nas sanarwa daga Allah da manzansa zuwa ga mutane shine ma'anar azanat an duniya ta yi sanarwa bisirmin da yankewa ai a'alamat ta yi sanarwa wa qawluhu da yake bisirmin ana rubuta shi da dangin sadi da ruku akadi bisirmin ai bin kidaya ta sanarwa da yankewarta wa fana'iha da karewarta wa qawlu fadin ta da yake wa wallat hazza'a ta juya da baya ai huwa hazza'a ala rudaji biha inda ha kalami muhmala wanda bai da tsugo maftuha abu yi wa fata'a ba baka tura ba biha'in ba kuma madmuma abu yi wa damma ba thumma zalin sannan zal hiza ko fa haza mu'dama zaltin wanda ake wa tsugo mushaddada abu ne shadda hazza'a thumma alif sannan alif alif din kuma mamduda abun dora wa madda kaga a gaba akwai alhamza kenan hazza'a ai abu nufi shari'atan ta juya da gaggawa yanzu da kamar da wani yake cewa wai da haram tana gun mutane suna gudu to yanzu an kure haram din ta juyo mutane sun da kai mutane haram tana gudu suna gudu to yanzu kuma an juya ita haram din da take gudu mutane suna bunta to haka duniya take yanzu ta juya da baya shari'atan da gaggawa tana neman karewa wasu babatu din nan bi banni sadil muhmala ana karanta shi da ruku'an sadi wanda yake bayi da tugo ba badi ba su baba wa hiya al-baqiyatu yasira shine ragowa dan kadan da ya rage a cikin ƙwarya وقوله ده يتصابها أي هو بتشديد الباء أنا خرب عند شد الباء يتصابها قبل الهاء كابن هذا بنا أنا شد الباء كابن هذا با أي أظن في يدموها ينا تالاتا والكثير أي الكثير من يوى الممتد وليس تكشي أبو من يوى ليس تكشيني الكثير وقوله فلن فليس فرحت ta yi farin ciki ko ko karihat ne ta yi kula da karhu kenan in ya fasum karhun karihat huwa bi fatihi liqabi ana karanta shi da fatahar kaune ruwa wa kasr ra'i da kisra ra qarihat ay sarat ya quruhun kulan raji ya kasance fiya a cikin kashe barbaki alhamdulillah ko ya ta karewa akwai saura to alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya mulgayen mu Allah ya gafarta mu in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke ba da gudunmawa wannan karatu yana gudana da cikinsu da aljihunsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka saukar da albarka a gonakinmu da kasuwanninmu da ruwayenmu da dabbobinmu da dukkan sana'o'inmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka karbi ibadunmu da azuminmu da addu'o'inmu da dukkan ayyukanmu na alkhairi da muke gudanarwa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka shiyashe mu cikewar banza. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Fatiha da salatul fati. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا حبيب الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا معين الضعفاء ويا جليل المستجيرين ويا جياس المستجيسين أجبنا يا حنان يا منان ويا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا مقلب القلوب ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا عزم يا متعب جدا تعود الله يفاكر الله يبالي لا الحمد لله عرب هلا حروف الحمد لله يعني ما يعني ما جرت هذا اللي لا لا يعني ما لا يقول هذا الله الحمد لله جاء ولا بكر يا جدا يا عزم الله عليك الحمد لله جاء السلام عليكم الحمد لله يا عزم يا متعب اول هلا بكر الحمد لله جاء ولا ولا كويس لا لا شيء الذي علم ما راجع ربك لا بالك هذه لا لا شيء الحمد لله يا عزيز يا يا متى يا يا لبان من نورا طب وي بل يا